الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka ci gaba da gabatarwa wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul luqman a kusan aya ta karshe gare ta wanda jiya an karanta ayar amma saboda akwai sauran karin bayanan da ya kamata su shiga shi yasa sai aka sake dawowa da ita shine fadar Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmu sa'ati lalle Allah madaukakin sarki a waje a wurin shi ne ilimin wato sanin tashi da kiyama yake wanda Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki shi kadai san yaushe ne wanda za a tashi alkiyama din sannan kuma wayo da zul gaisa kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake yake saukar da ruwan sama wato shine ba wanda ya san lokacin saukar ruwan sama sai shi Allah maɗaukin sarki ne shi kaɗai san lokacin da za a saukar da ainihin su ruwan sama ɗin sannan waya alam mafil arham wani da can waya alam mafil arham Allah maɗaukin sarki kuma a shi ya san abin da a cikin mahaifa a gama cewa to shi ne idan mace tana da ciki to shi Allah maɗaukin sarki shi ya san abin da a cikin mahaifan nan namiji ne za a haihuwa ko kuma mace sannan a bayan haka kuma sai Allah ya ce kuma ta diri nafsun ma za ta kasai bugadan kuma rai ba da san menene abin da za ta aikata ba ga gobe ba min khairin aw sharrin ko na alheri ko na sharri ba da san abin da za ta aikatawa ba a sai dai mutum ya gurin cewa to gobe ina so in yi abu kaza amma dai shi da kai ne bai da yakini na tabbacin cewa lalle tabbas tabbas zai samu damar yin abun sai dai kurum abun ya yiwu ne to sannan kuma sai Allah ya ce wa ma ta diri nafsun bi ayi ardin tamutu kuma rai ba da san a wace ƙasa ne za ta mutuwa ba inna allaha lalle allah maɗaukin sarki alimun masani ne da dukan komi khabirun kuma sannan har yanzu masani ne wanda yake zai ba da labari zai ba dukkanin kowa labarin abin da ya aikata a wannan aya shine wanda allah maɗaukin sarki yake magana cewa waɗannan abubuwa domin malamai suna cewa dalilin saukarta shine wato wani mutum ne wanda ya zo a wani mutum ne wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mashi to wai shi mata ta tana da ciki abinda ya kaso so ya kai manzo Allah ya faɗa mashi wai mi a cikin cikin ma da tashi din mata tashi shin namiji ne za a hawa ko ko da mace shi za a hawa sannan kuma yace ana suna fama da fari garin su har yanzu annabi ya faɗa musu rammi za a yi musu ruwa yau shi za a yi musu ruwa ya gaya musu sannan kuma yace bayan haka a a bayan kasancewar watan gashi kuma yace shi ya san sanda an kai shi to wai yau shi zai mutuwa annabi faɗa masa da zai mutuwa to kaga nan dole maganganu ne wasu tambayoyi ne kamar na isgili da wauta da wawanci wurin to shine sai Allah ya saukar da cewa to ai shi Allah madaukin sarki shi kadai ya samu dangana da din waɗannan abubuwan guda biyar su da yake ce mafatihul gaibi wanda kamar yanda aka ruwaita daga manzo Allah sallama wanda daga sayyidina Abdullah ibn Umar wanda yake cewa manzo Allah sallama yake cewa watan abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah madaukin sarki shi kadai san su to shine sai manzo Allah karanto wannan aya cewa inna allaha indahu ilmu sa'ati Allah madaukin sarki wuri gare shi ne sanin tashi alkiyama yake sannan a wayna zilul gaisa kuma shi yake shi ya san lokacin da yake saukar da ruwan sama sannan waya alam ma fil arham shi yasan abun da a cikin mahaifa wanda za a haifuwa kuma ta ji nafsun ma za ta kasi buganan rai ba ta san abin da za ta aikata ga gobe ba wa ma ta ji nafsun bi ayi ardin ta mutu kuma rai ba ta san wace ƙasa za ta mutuwa ba inna allaha alimun lalle allah masani ne ta dukkan komai khabirun kuma masani ne kuma wanda zai ba dukkanin bayi labarin duk abin da suke da shi wanda suke aikatawa din to wannan haka imamul bukhari rubuta wannan hadisin cewa watan su ainihin sahabbai din a wannan mutum da ya zo ya manzo Allah wannan tambaya sai manzo Allah ya bashi wannan amsa haka din to saboda haka a shine nan malamai suka magana cewa to kaga a wannan aya tana magana kenan ga sanin abin da yake koyi ma'ana sanin kamar sanin gaibu kenan Allah shi kadai ne sabon da koyi tun da wadannan abubuwan da an ka zano guda biyar kaga da wasu abubuwa ne na koyi amma dai wasu malamai sun ka ce to duk da haka shi wadannan abubuwan da an ka zana guda biyar din to duk da haka nan shi shi manzo Allah sallama Allah ya sanar da shi wasu abubuwan ciki sai dai iyaka dai an umarce shi ne da ya boye ba umarce shi da ya bayyanar ba to don haka shine sai ake cewa ikon yayya a don haka shine sai ake cewa an umarce shi da ya boye abun shi sai an kadi ba ko da hadisin nan wanda mala'ika jibril ya zo yana tambaya manzo Allah sallama ya ce mishi yau shi za a tashi alkiyama ai kaga abin da ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lamu min sa'ili sai ce wanda ka tambayat wanda aka tambaya bai mai tambaya sani ba ai kaga ba cewa bai sani ba sai dai ce ai wanda aka tambaya wanda ka tambaya shi bai hima inda wanda aka tambaya bai mai tambaya sani ba kenan kaga ba mamaki kenan akwai alaman kenan kamar Allah ya sanar da shi din kenan amma dai an ba shi umarni a boye to malamai suka ce waɗanda abubuwa ba duka an sanar da shi amma dai yana boyewa ne ma'ana an umarce shi ne ya boye din ba umarce shi da ya bayyana da su waɗannan abubuwan baki ɗaya din ba to sannan a shine wanda aka cewa kuma har yanzu a tunda zaka ga sanin wasu abubuwa da ake magana kamar na gaibun da ake magana lalle zaka samu wasu rare manzo Allah sallama Allah ya sanar da shi wasu abubuwan na gaibu din kwarai da gaske tunda ba da mun yi mun yi tafsiri a mun haɗu da ayar magana kan wannan sha'ani da gaibu wanda ayi bayani mai faɗin da sima yawa wanda ba sima mun bai tashi ba amma dai dan takaici misali cikin abin da an ka faɗi kamar an sani abin da ake ce ma gaibu shine wai abin da boye wanda ba ga hili yake ba ba san shi ba to shine ma'ana gaibu din to kuma an ka ce haka nan ai kaga abubuwan da Allah ya sani manzo Allah sallama ya sani waɗanda an na boye suna da yawa na farko misali kaga in za a cewa magana gaibu din abin da yake boye to ai kaga na farko dai in za a kalli zatin Allah subhanahu wataala shi ma gaibo gaba ɗaya gaba ɗaya to kaga zatin Allah ai manzo Allah ya san Allah kuma tunda an yi Isra'ila da Miraji manzo Allah sallama sai dan Abdullahi bin Abbas yake cewa lalle manzo Allah ya ga Allah da irin shi to kaga Allah shi ya fi komai zama boyayi to manzo Allah ya san Allah kaga ya san wannan gaibin kenan kuma da ma malamai suna magana cikin tafsirin ayat da Allah yake magana cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi to wannan gaibi din malamai sun ce zatin Allah yana daga ciki sun kace kuma aljanna tana daga cikin gaibu to annabi ya san da ita ma sun kace wuta ita ma tana cikin gaibu ita ma annabi ya san ta sun kace mala'iku na cikin gaibu kuma annabi ya san su ma to ko da an kaza kaga manzo Allah kenan dai ya san gaibu din kenan sannan kaga banda sauran abubuwa da dama waɗanda mun karanto da sai da yawa wanda manzo Allah sallama ya bada labarin cewa wato lalle a duk abin da zai faruwa tun daga farkon farkon duniya har kare wata gaba ɗaya sahabbai suke cewa manzo Allah ya ba su labari ne to sannan bayan wannan kuma duk an ka wuce wannan duka in ka zo ga sahabbai ma yana hadisi na cikin sahih bukhari wanda sayyidina abdullahi baban jabir kasa na cewa jabir bin abdullahi to shi baban nashi din sadda za a yi yakin uhudu yana na cikin sahih bukhari sadda za a yakin uhudu a sai kira dan ɗanai jabir din sai ce mai to zan tai wurin jihadi wurin yaki amma ina ganin in mun ka zo rawan yakin ni ne farkon wanda za zai yin shahada cikin sahabban manzo Allah kamin bata yana gobe za ta ne kuma sahabban manzo Allah ba ma annabi ne da kashi ba yace yana ganin shine na farkon wanda zai fara yin shahada cikin musulmi to wani sai yazo yamma dan dana shi wasiya yake cewa haka ina ma wasiya wane yana bi na bashi don haka a biya shi kuma yake mai wasiya da yan uwa ne mata yana cewa ya tausaya musu matsayin su masu rauni to karshe dai an ka zo an ka yi kuma an ka taiwan shekarun da an ka taiwan wani yakin shi a farko wanda an ka shi wurin shahada ya shahada kaga ashe kenan magana a ce annabi bai san gaba ko sahabbai Allah ya sanar da su wani abu ne ciki tunda gashi da kamiya a tai ne amma ba da labari ne sannan bayan wannan kuma a in an ka duba za ka ga koda cikin alƙul'anin shi ma ai an ga irin su annabi isa suna ba da labarin gai gudi alƙul'ani abin da Allah ke gaya mana a lokacin da annabi a shi idan mutum da annabi isa da shi da annabi yusufa kasa annabi yusuf sadda suna annabi isa yana magana da yana cewa wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yace ni ina ba ku labari da abin in ka ciwo abinci yanzu gida ka hito ko da mutum ya ciwo abinci da kuzun so sai annabi isa baka labarin cewa ai kaza da kaza ka ciwo yanzu ko ba gaba ne ka ci shi ba kaga ai shi ma da wani gaiwa ne shi ba amma ka shi da baka labari sannan ya ce wa ma tadakhiruna fi buyutikum duk abin da ka aje can gida kuma sai ya ce kuma can gidanka ka aje da kaza da kaza da kaza kuma gashi na ayat alkurani ce ta bada wannan labari to kaga za a kuma a wuce a ce ai manzo Allah da kai shi bai san kai ba ga annabi Isa shi ma yana bada labari yana bada labarin cewa ya san abin da mutum ya ci abinci zai faɗa mai kuma ya san abin da ya baro gida sannan annabi Yusuf shi ma sai da yana cikin gidan kurkuku an sani an sadda za a kawo musu abinci da shi da sauran waɗanda annan cikin gidan kurkuku din sai ya ba su labarin cewa ga kala abincin da za a kawo musu sai ya ba su labarin abu kaza za a kawo to kamar a kawo din kuma ko da za a kawo kuma shi ne kuma ga ba shawara an kai da shi ba suna can gidan kurkuku zaune amma kuma yana ba su labarin ga abin da za a kawo na abinci to kaga duk irin waɗanda abubuwan suna nan waɗanda lalle tabbas Allah madaukin sarki yana sanarwa iyaka dai ko can abin da ayoyi suke korewa masu cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah shine ma'ana wai ba wanda ya sanin gaibu mustaqillan shi kashin kai ne sai in Allah ya sanar da shi kuma da ma ba wanda yake cewa ko ta annabi ya san gaibu don kashin kai ne dama Allah ne ya sanar da shi da to amma su masu sun sai sun kore wannan sai kaji suna cewa ai wai sanin gaibu daban kuma labarin gaibu daban shi annabi labarin gaibu ne kuma ba sanin gaibu ne to ka kata labarin gaibu da sanin gaibu addu'a mun gudanar ba su bambanci to saboda haka sai ya zama dai wato wannan aya din Allah madaukakin sarki a wasu ayoyin zaka ga inda Allah yake bayyana cewa yana sanar da wasu daga cikin bayin ai tunda zaka je cewa wa ma kana Allah li yudlakum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha'u Allah yana zaɓa daga cikin manzanni ne yana zaɓan waɗanda ya so sai ya sanar da su wannan gaibu ɗin kuma a wani wuri Allah yana cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man yartada min rasulin shi Allah shine wanda yake ya san abin da gaibi kuma baya tsin kayar da wannan gaibin ga kowa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni ne kaga shi kenan Allah yana zaɓa ke ne sanar da su waɗin saboda haka wannan abubuwa ne waɗanda suke Allah maɗaukin sarki watan yana keɓancewa to kuma bayan wannan har yanzu ya hankali ba akwai wani asali yana na cikin waɗa malik wanda sai da na abubakar siddiqu yabba sai da aisha dabino kwandon dabino ya ce ta je ta ɗauko to kuma sai ba ta je ta ɗauko ba to sai ce mata amma fa yana ganin wa lalle ya kamata ta ce ta ɗauko kwandon dabino don in ko ba haka nan ba in yan rasu to ya zama gado ba kuma ‘yan uwanta mata su biyu ne a to shi ne sai ɗaya ta kawo maki ta ce ma sai da na baka ɗin to kuma amma ai ita ‘yan uwa guda ce ta sani gare ta kuma yanzu gashi ya ce ‘yan uwa guda biyu gare ta ma'ana tana da ‘yan uwa guda biyu waɗanda da su za a yi rabon gado sai ce mata ai mata ta da ake ce ma bintu kharija tana da ciki kuma ina ganin mace ce za ta haihuwa sai da na baka sadiku yana cikin motsa malik saboda haka shine kaga kaga duk irin waɗannan gaban da suna na wanda sahabban sun sani Allah yana sanarwa iyaka dai ba mai wanda zai isa sani din ne sai in Allah ya sanar da shi din don haka shi manzo Allah sallama ba mu cewa ko can ya san abun da gaibu da kashin kai ne a'a ya sani ne amma dai Allah ne ya sanar da shi din ba wai cewa an kai shi ne ya sani da kai ne din ba Allah ne ya sanar da shi din kuma abubuwan duk da daman gaske sun sha faruwa kwarai da gaske wanda duk mun karanta su a bara da muka karanta kusan awa guda mun kai wajen bayanin irin wannan awi din saboda haka dai Allah madaukakin sarki yana sanar da watan a waɗanda ya zaɓa daga cikin bayi ne su san abin da ya gara baya sanar da su waɗanda gai hudu to sannan sai Allah maɗaukin sarki a nan kaga Allah ya tabbatar da cewa shine wanda yake masanin komi kuma kowace rayuwa ba da san ina ne inda za ta mutu ba to don haka a aka ce wato nan kaga Allah ya ce rai ba da san kuma inda za ta mutuwa ba kaga bayan an zano waɗanda gaban don guda biyar ne an ka zana cewa a sanin tashi alkiyama sannan da saukar da ruwan sama da kuma sanin abin da a cikin mahaifa ma'ana abin da za a haifa kaga kenan yanzu kaga nan misali da an kai magana gashi nan sanin abin da a cikin mahaifa gashi Allah ya sanar da sanin abakar wani abu daga ciki ga cikin wadda malik kuma an kaye haka din sannan a sai Allah ya ci gaba da cewa to kuma shi kowace laibar sai inda za ta mutuwa ba to shi yasa aka ce shi kowane mutum Allah madaukin sarki yana zaɓin mashi ya aje mai inda zai mutu da inda za a yi mashi kabari to haka sai ya zama duk yanda an kai idan mutum wata akwai inda Allah ya riga aje shi a can ne zai mutu to sai ya taso ya zo can wurin da zai mutu wadannan ya kai kai ne to haka shi yasa ake cewa wani hadisi yake cewa wato idan mutum a Allah ya kaddara mashi mutuwa ga ƙasa kala kaza wata ƙasa misali wani wuri haka to ko da ba can yake ba sai Allah ya kawo mai wata bukata wadda za ta tashi tashi ta can garin sai zo can da sai ya rasu kuma ai an shaji haka ne sai haka mutum yana zanen ne kawai shikenan sai ka jira cewa kai a shi ƙasa shi ka kira ne to dama duk wanda Allah dama ya riga ya kaddara cewa watan a can za a karbi rayuwar nashi to zai tashi ya je can inda Allah ya kaddara sai Allah ya kaddara mashi wannan bukata ya tashi ya ta yi wanda haka Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun rubuta hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka din sannan a bayan haka shi yasa ake cewa malamai suna bayar da wata hikaya wadda a wani mutum ne a lokacin Annabi Sulaiman alaihi salam to sai shi mala'ikan mutuwa ya zo ran Annabi Sulaiman din da ya zo akwai mutane tare da shi Annabi Sulaiman din to ana zaune sai mala'ikan mutum yana ta kallo wani mutum shi ko mutum da inda ya kalla sai ya ta kallo ya ga wannan mutum yana saboda cikin sifa ce ta mutum ya taho to sai ya ga duk inda ya diba zai ga shi ya ka kallo duk sai hankali ne tashi saboda bai san mutumin ba dai kuma dai dan damu sai tona tambaya annabi Sulaiman wai wani mutumin wane ne sai ce mai ai mala'ikan mutuwa ne subhanallahi to shine to shine sai annabi Sulaiman hankali a wannan mutum hankali ne tashi ya ji an ce mala'ika mutuwa ne kuma ya ga irin kallon da ya kamashi ya ce ma nabi sallallahu alaihi abinda ya kaso da Allah da Allah ya sa iska ta dauke shi akai can wajen Hindu can wajen jikin Indiya ne a mai da shi can ya sa tun da kaga shi annabi Sulaiman an hore mai iska zai sa dauke shi yanzu za dauka ta cikin dan lokaci an kai shi can shikenan annabi Sulaiman ya sa iska dauke shi ta shi saboda wai don gudu don ya tsere ba shi mala'ika an gane to shine shi kuma daga baya sai shi mala'ika yake ba annabi Sulaiman labari ya ce to shi ai shi yana kallon wa'in mutunan mamaki ne ya ba shi abu saboda shi Allah ya ba shi umarnin ya karɓo rayuwa ta amma can wajen hindu ɗin can an ka ce karɓo ne kuma yanzu ga shi ya taho na wajen falistinu ya isko shi nan wurin to shi ne ya kawo maki shi da an ka ce ga yanzu kuma an ka ce karɓe nashi kuma yanzu yanzu an ka ce karɓa amma ga inda an ka ce karɓa kuma ga shi ya gaga mutunan kuma na wurin ga yanzu kaga wai ashe da yake duk inda zaka mutu dole sai ka zo can shi yasa ya buƙaci annabi Sulaiman din ya sa ka yace zai mutu bai sani ba don haka wannan lokacin sai mala'ika ya ce can ne ya karbi rana shi nan wurin wannan lokacin to kaga shi yasa wato rai ba da sai inda za ta mutuwa ba kuma in Allah ya kaddaro duk inda za a mutu nan sai an ta can wurin shi yasa zaka ga mutum ko garin su ne ko ba garin su bane kuma ko wani ma gaba ɗaya ba ma kasu kasu zai mutuwa ba duka to can Allah ya kaddara ko can zai mutu to shi yasa malamai suka ce amma lokacin sadda watan ana ganin mutuwa ne don a lokacin baya ana cewa ana iya ganin mutuwa da sadda mutane a shi mala'ikan da kasu ci mala'ikan mai karɓar rai a daɗe ana ganin shi amma daga baya kuma ne sai aka dakatar da gani ne kamar yadda su ba da musulun suka ruwaita cewa wato abin da ya faru shine a sadda an ka aiko shi mala'ikan mutuwa ɗin a karɓi ran annabi musa alayhi salatu wassalam to sai annabi musa sai bai da buƙatar a yi mutuwan nan sannan don haka bai da bukata yana cikin sayar bukari kuma hadisin to sai mare mala'ikan mutuwa da ya mare shi kuma har sai ajiya ce ta fashe to sannan mala'ikan mutuwa kuma wani ubangiji ya ce to ubangiji ni ka aike ni gaba wanda baya son mutuwa to ga ce ta yin karko ne amma kuma ga abin da ya faru to sannan sai Allah ya maimai da ajiya ta daidai wata kama wata ke sannan sai an ka ce ka ce ka faɗa mashi kuma shi annabi Musa din tunda mutuwa abba ya su ya ta ya samu sa ya sa hannu ne ya dafa ga jikinsa duk adadin gashin da ya ainihin damki an ba shekara da wannan shekara goma kaga duk adadin kaga yanzu gashi na mutum zai rukiya da gashi da hannu ne misali gashin sa hakan ga a ce mutum ya damke shi kaga ai ba kananan abunan gashi ne mutum zai rukiya ba sai an kace saboda haka an ba shi idan yayi haka nan din to duk abunda wata an ka bashi duk gashi guda shekara guda duk gashi guda shekara guda an ka bashi to sannan malaka ya to hada wa nabi Musa sai ya ce to sannan sai ayi me yace to sannan za a karɓa ranaka din sai ce a to tunda dai ma sai sun kare wanda za su yi a mutu din dai to ya dai tashi din ma a zuwa kan sayansu din to aka ce shi yasa tun daga baki wannan lokacin ne kamar yadda malamai suka suka magana daga nan ne ba a sake ganin shi mala'ika mutuwa din ba sai an ka daina ganin shi din sai Allah ya boye shi ba a ganin shi sai dai zo ya karbi ran mutum ya tafi kuma yana karbar ran ne yana tare da mataimaka wanda su mataimaka din bangare guda biyu ne kuma wanda idan za a zo wurin karbar ran mutum wanda an mutumin kirki Allah ya sa da mu ciki to shi a za su zo cikin huraren kaya cikin sifa mai kyau kuma za su zo suna mashi albishir don kai ji tsoro suna ce mashi kamar da Allah ke faɗa cewa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliyaakum fil hayati dunya fil akhirah za su ce masu Allah ya ce mala'iku za su sabka gare su sadda za a karɓar ran din suna cewa kashi kasu ji tsoron komi kuma ga su yi bakin ciki ga abin da za su bari nan duniya za su isko abin wanda kishi lahira sannan za su faɗa musu dama ko can su masoyansu ne abokansu ne saboda haka kasu damu dai haka da cikin lashi da komi karshe za a karɓi ran nasu ma ba su ma sani an karɓa din ba to shine zaka ji ana cewa wannan shida ce na shida yana rantsuwa da mala'iku masu karɓar rai a cikin nishadi ma'ana ba tare da tsanani ba to kuma in waɗanda mutanen banza ne su kuma su ne za su zo masu kuma cikin kaya mara kyau bakakin kaya kenan su kuma su ne za su zo suna masu ban tsoro da komi kamar yadda su ma wata aya Allah ya faɗi haka nan cewa waɗanda sun ka yi kafinci sun kai zalunci to mala'iku su ma za su sauka gare su idan suka sauka gare su za su rika bugun su suna cewa akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatina tastakbiruna wal ajitumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum don haka sai su ce za su ma cewa su ebe kiran nasu da kansu ba ma'ana saboda dan a wahalshe su ne a san mutum ba zai ebe kiran ne ba din ba to amma za a ce su ebe kiran nasu da kansu su ba din to karshe dai za a ebe nasu da tsanani shine wannan zai ati garka kenan to sannan bayan an yi haka an karbi ran nasu da tsanani da wahala Allah kiyaye mu to sannan a su ko mala'ikan sannan sai a ce da suwa a shigar da su kuma cikin azaba Allah ya kiyaye mu to waɗannan da shine aka ce su mala'ikun nan haka suke watan kowanne da irin aikin da suka yi dan Allah ya wakilta su shi mala'ikan nan na mutuwa da Allah ya wakilta kaga shi shine karbar rayuwar nan malamai suka ce don haka Allah ya aje shi ne daidai matsayin kamar wa ka san a kamar kamar ka san kwano ne na cin abinci ai kaga inda mutum zai aje kwano cin abinci gaba ne bai mai wahala ba duk daidai inda yake bukata zai yebo lo mata shin zai yebo ta ba matsala ba abin da zai hana shi to aka ce shi wa mala'ikan mutuwa duk duniya gaba ɗaya haka nan take gare shi gaba ne wanda ka san kwano abinci ne an ka aje duk in duk ran da yake bukata zai daukuwa ba daukuwa ɗaya zai kuma kaga bayan ga irin daukar da za a yi za a dauki ran a cikin a lokaci guda misali yanzu kamar minti ɗaya ko sakan ma guda to nan sai ga sai a yi hadarin mota misali cikin wannan lokacin babban mota ce babban mota ce misali lokaci guda mutum goma na an karɓar su dole mala'ika yi wannan aiki ko kuma ma sai a yi ma da wancan gari da wani gari misali ba gari guda ba yanzu nan garin da can garin da can da can da can lokaci guda cikin minti guda sai Allah ya karɓi rayukan nasu da yawa to shi yasa wannan kaga shi yasa yana daga cikin abin da ya ƙara tabbatarwa don mutane lalle mutum ya gano ashe ba wa da za a iya tsire ma Allah kenan don ko mala'ikan da Allah ya ba iko da dama ba a iya tsire mashi din tun da zuga mala'ikan mutuwa tun da aka mutuwa har yanzu an kasa samun wani mutum wanda mala'ika ya tura an sarre ne kasa an sarre na shi ko wanda da siya an shi shi tun da kaga ana gani misali in mutum yana ganin mulki da yake da shi ya yana bisa ga mulkin ko mu nan kaga ga Najeriya ai mun sa ganin irin wannan misali duk aya ne Allah yake gode kaga muna da shugabannin kasa da sun karu suna bisa ga mulki to ka gani duk irin mulki da duk irin jami'an tsaron da akwai da duk irin kuɗin da akwai wanda lahiya ai ana iya sayanta da kuɗi to za a saye to amma duk da haka nan ƙarshe kaga abin da ya gagara wato sai ya zama gashi ana ji ana gani amma dai Allah madaukin sarki ko in ta gagara ba a don haka to shine sai ya zama kaga gashi duk da haka nan Allah madaukin sarki a sai gashi kuma duk da haka nan a wato mala'ika da yanzu karbar nasu din mulkin nasu da komai nasu bai hana a ce kuma su mutu din ba dukkan su gaba ɗaya sai da Allah karbi wannan rai din nasu din a saboda haka to duka dai Allah yana gwadin waɗannan ne ya tabbatar da cewa to shi wata mutuwan nan to ba wani wanda zai iya tsere mata duk wanda Allah dama ya riga ya kaddaro da cewa lalle sai ya mutu to ka'ida ne sai ya mutu din don haka ba wani makawa to shine nan malamai suke tabbatar da cewa to duk waɗannan abubuwa suna tabbatar da haka na cewa lalle Allah maɗaukin sarki watan a ba wani wanda zai iya tsere ma mutuwa din kuma duk inda Allah ya kaddara dole sai mutum ya mutu can din nan to dole sai ya tafi ya kai kan nan nashi kuma sai an karbi da nashi a can wurin kuma duk waɗannan abubuwan duk kaga in ka diba irin wajen kamar misali mu na cewa su mala'ikan nan da Allah ya ba dama su kan su gashi ba ya tsere musu yanzu a duba ga ko dai irin ruwan sama da ake yi da irin tsawa da aka yi in ka kalla fa mala'ika ne kai wannan tsawa ga ruwa kuma da ruwa ne yake kuma sama ne yake yin su yake yin wannan tsawa amma ya kai wata tsawa sai mutum ji ka wanda shi yake sai ya razana ko mutum ba da shi yake ba can sama kuma aka yi ta ba kusa gare shi ba to yana da an wakilta mala'ika an ce tsaya kusa gare ka ma ita kaga da abun to ya za a yi a tsere musu to saboda haka shi yasa kaga watan Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda ya isa ya tsere ma Allah madaukakin sarki daga ainihin ya hita daga cikin mulkin Allah da kuma tsarin duk abin da Allah ya tsara mashi tuba da za a yi a ce ya tsere mashi da haka wannan ita ce kuma ƙarshen ita suratul lukman din wanda a yanzu kuma insha Allah za mu shiga cikin farkon suratul sajda na'am
bismillahir rahmanir rahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
a to shine sai Allah madaukakin sarki wannan shine farko ita suratul sajada wanda sunanta kenan suratul sajdati kuma an sauka da ita manzo Allah sallama yana makka ma'ana shine kamin yayi hijira ya koma zuwa garin Madina kuma tana falawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim a Allahu alim muradihi bizalika Allah shi yana abin da yake nufi da waɗannan harufa wanda yake sune fassara mafi inganci kuma wannan sura ta suratul sajdati a suna daga cikin a watan surorin da Allah manzo Allah sallama yake karantawa a ana cewa watan manzo Allah sallama yana karanta ita suratul sajdati da irin suratul yasin da kuma suratul waqi'a da suratul mulki wato abin nan kenan a tabara sannan da kuma suratul muzammil da kuma wallaili da su da qul ayyuhal kafirun da kuma suratul ikhlas da kula a wasai su ma guda biyu duk sanda manzala zai kwanta bacci duk sai ya karanta waɗanda surori to shi yasa ana masu suna suwa almunjiya ce ma'ana masu tsiratarwa daga dukkan wani abu wanda yake mai cutarwa to da haka shine sai zan wannan ita ce suratul sajada aka ce wannan alif lam mim Allah shi ya san abin da yake nufi da suwa duk da yake kamar yadda muka sha dai bayani ko shi cewa malamai suna magana game da watan su irin waɗannan haruffan da suka fara a farkon irin wasu daga cikin surori din wanda an sani surorin da sun kafi fara da waɗannan harufan suna da yawa tun daga irin ita alif lamim can suratul baqara irin su alif lamim kaga ba gura bace sun maimaita kuma da yawa irin su alif lam ra irin su alif lam alif irin su kaf ha ya ayin sad irin su yasin su sad wal qur'an da zikir da irin su nun wal qalam duk da sauran waɗannan surorin wanda sun ka fara da waɗannan harufa din to nan dai malamai sun ta magana da yawa wato mi hikima su ko mi suke nufi wasu malaman suna cewa sunayen surorin alkur'ani ne su waɗanga harufan da suka ke fara da suwa wai ma'ana duk surar ta fara da wannan harufin kamar irin na alif lamim din to suratu alif lamim kenan za a ce mata sunan surar ce wasu kuma sun ka ce a'a sunan dai alkur'ani ne shi da kai ne waɗannan harufa din wasu kuma sun ka ce a'a suna dai ne daga cikin sunayen Allah ma su waɗanga harufan sunaye ne na Allah duk inda haka sun zo din daga cikin sunayen Allah ne wasu kuma sun ka ce a'a watan rantsuwa ce Allah ya kai da su waɗannan harufa ɗin sannan a wasu kuma sun ka ce a suna da ma'anoni ne sai suna cewa kamar in ka duba kamar irin shi wannan alif lamim ɗin da muka yi yanzu nan naya sun ka ce alif ɗin nan yana ba da ma'anar kamar sunan Allahu ne sai zama kenan kamar a yanda an ka sani idan za ka yi rubutu kana iya takaice rubutu misali kamar irin nan zaka rubuta nasara godil misali sai ka rubuta ng in ka ga dama kawai ko nasara godil kenan misali ko zaka rubuta bin namaga sai ka ce bmg misali wai bin namaga kenan to kaga to shine sai aka ce to in ka kula alif din kamar irin haka din ne zaka farko sunan Allah ne aka amfani sunan ai alif a sunan Allah ai alif lam hakuri ne zaka rubuta sunan Allah din to kaga shine sun ka ce Allahu ake nufi da shi alif din wannan lam din kuma sun ka ce a'a shi kuma abinda yake nufi shine watan ƙarshen sunan jibrilu ai kaga lam lam ara ƙarshe ne to an ka ce sunan jibrilu shi ake nufi da wannan lamun din wannan mimin kuma sun ka ce shi kuma muhammadu ake nufi da shi saboda muhammadu shine mimin shi a farkon sunan shi to suka ce shine abin da ake nufi da shi ya to sannan ma'ana shi kenan sai a ce Allah ne ya aiko da alqur'ani sannan jibrilu ne ya taho da shi ya zuwa ga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wasu kuma sun ka ce har yanzu watan hikima ce Allah ya kawo wurin saboda su kafiran makka in manzala salama yana karanta alkur'ani abinda suke cewa cewa suka yi la tasma'u li hadha alqur'ani wal gofi in ana karanta alkur'ani a batsayawa ana saurari ne gaba haka suke cewa wai cewa suka yi manzala salama wai yana da dadin murya duk wanda ya tsaya saurare shi sai ya bi shi saboda haka gaba a batsayawa ana saurari ne duka in ma annabi yana karatu alkur'ani sun kace a zankin suwa da hayaniya don daka ajiya haka suke yi cewa to wannan shine aka ce sai malamai suka ce shi yasa sai Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya aiko waɗanda haruffan saboda su ka'ir su na lalabci ba su taba jan ana yin lalabci amma da haruffa ba ba su taba ba sai dai a hada jumla ta lalabci ne amma dai su dan ya ce alif lam wa kuma lalabci ne aka nufi ba su taba ji ba to sai aka kawo shi ka san shi ka'idan mutum da ya ji wani bakon wani abu wanda bai sani ba to za a gaya maza ya kashe kunne da jawar za a cewa to shi ne ne a to shi ne sai zan a a to sai aka kawo waɗannan harufan don ɗaya sai mutum don su saurara su jiya da sun zo sun gajanci alif lamim to sai su a to sai su mutum ya tsaya tunanin cewa to wai wannan menene wani irin suna ne wannan wani irin lalabci da haka to da ya tsaya saurara sai a kan tambayi sauran can gaba tanzilul kitabi la rayba fi kaga ji sauran ayoyin kenan an mai wayo an gwada mai ba komai yake ba kenan bai da wani kenan saboda haka sai ya ji gaban gaba kaga bai da hujjar da zai ce a lahira ya ce ma Allah to ai shi bai ji bai ji ita wannan ayoyin alkur'ani nan da Allah ya kasauka ba shi bai da labarin su bai ji ba gashi ya ji su din da an mai hikima wanda dole ya saurari su din to shine aka ce abin da yake nufi kenan dai karshe dai amma dai Allahu alaihi muradi Allah shi san abin da yake nufi da suwa sai Allah ce tanzilul kitabi sabakar da wanga littafin na alkur'ani lalle lalai ba fihi ba kokanto a cikin shi min rabbil alamin daga wajen Allah ubangiji talakai ne an ka saukar da shi ya wai ma'ana shine alqur'anin nan ba wani shakku ba wani kokanto lalle daga Allah ne haka shan kamar cikin sutul bakar shi ma haka yace ko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi nan ma kaga la raiba fihi min rabbil alamin ba kokanto a cikin shi ma daga wajen Allah ne ubangijin talakai saboda su shakku suka yi suna ta maganganu cikin alqur'ani din shine yake cewa am yaqulu nabtarahu ai bare dai su kafirai wasu na cewa iftarahu wai manzo Allah sallallahu alaihi shi ya kirkiri alqur'ani shi ya kago shi sai Allah ya ce bal huwal haqu ya ce bari ba haka bane huwal haqu hakika alqur'ani nan gaskiya ne min rabbika daga wajen Allah ubangijin ka yake kuma Allah ya sauka ma da shi ne litun zira qauman don ka yi ma waɗansu mutane gargadi waɗanda ma atahum min nazirin Allah ma ya ce ma atahum ba atahum yake ba ma atahum min nazirin watan wani mai gargadi bai zo masu ba min kable ka gabanin kai manzo Allah sallama kuma Allah ya sauka musu da shi ne la'allahum yahtaduna domin su shirya ma'ana shine a suna cewa manzala shi kago alqur'ani to kuma da suka waɗannan manganun cewa ai manzala shi kirkiro da alqur'ani nan don saboda haka a ba su yadda da shi ba tun shi kago shi to karshe kuma abin da yake faruwa to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to tun da dai kuna zargin cewa manzala shi kago da alqur'anin nan ba wai Allah ne ya sauka mai da shi ya ba to abin da za a yi shine an ba ku dama kuma kuma ku kago iri na gani mana kuma ƙarshe sun ka kasa gigirot an ka rage masu an ka ciki su kago sura guda kuma kora gajera ce ai an sani cikin suri irin su ina da su ne gajeru mafi gajacci to an ka ce koda irin ta ne gaba su zanna su yi shawara su yi haɗin gwiwa su kawo ta ta ƙunshi dai irin abubuwa na ilimawa da ya kamata shi ma bai gagara an ka ce to in ba su yi su kawo koda aya guda ne shi ma bai gagara to ƙarshe shi ne sai Allah yake ce masu to ƙul la'inin shi tama'at al'insu wal jinnu ala an yi atu bi misli hadal qur'an la ya atu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira sai Allah ce ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda da mutane da aljannu gaba ɗaya za su taru su yi haɗin gwiwa wai don ɗaya su ƙirƙiro da alƙur'ani su kawo shi Allah ce to a gaya masu ba su iyawa kaga yanzu misali in ba don mu'ujiza ta alƙur'ani ba to ai kamata ya da an kai haka ko don su kulle qur'ani ya kamata su yi ko shi Allah cewa ya ba su iya ko sun taro kaga in ba dan mu'jiza ba da su sai su yi amma sun haka sa din da kana shi yasa kaga koda musailama tul kazzabi lokacin da ya abuwan da ya tayi shi ya yi su ne amma karshe da ya an ka tayi mashi saboda da an ce mai an saukar da aya shi ma sai ce shi ma an saukar mai da shi ma cewa annabi ne shi ya sai ya kirkiro shirme ne ya karanta wanda in aka karanta abin bai kunshi wani abu na ilimi ba duk ya ya ya ta kirkiro su ruki na shi na kare yake shi ma idan su alamtar kai fa shi ma kirkiro ta shi ma yadda ce an kaso kan bashi to duka dai ya ta shirya su din ba su ma bata lokaci gare su ba to amma dai karshe ba su da wata ma'ana ciki dan shi Qur'ani ya kunshi ilimi idan ilimin balaga duk abin da ake bukata da kai na ilimi na arabiya na sirrura na arabiya duk qur'ani gaba daya kushe su to amma shi na shi duk ba komai cikin su shi yasa in ya kawo sai su okay ga harawan ga bai bai bai yi ai wanga bai bai da na Muhammadu ba saboda haka bai ba to amma da haka nan kuma ana samu wannan suna biya ce saboda yana da kuɗi ka san kuɗi hada digire su in mutum na rasuwa sai ga komai yana da sa'i to da yake yana da kuɗi kuma yana ba da kuɗin shi yasa kaga sai ya zama an ka samu wasu na biya ta har shi yadda sauki dai taimasu shi yana ganin cewa ai shi tun da manzo Allah sallama shi ta yi sallama raka a hudu aka yi to shi duk ya rage masu farashi ya masu raka a biyu saboda haka duk irin waɗannan abubuwan haka yake waɗannan abubuwan ƙarshe kuma bayan an yi komai an ƙare a sanda za a yaƙe shi lokacin da an ka zo yaƙi dan bayan wafatin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ka yaƙe shi to sanda an ka zo da yake su musulmi lokacin rundunarsu khalid bin walid shine jagoransu shine matsayin komanda to lokacin da an ka zo abinda yake magana ma har da jawabi yake wa su mabiyan da shi musulma da yake ce masu man yi atini biyar asu khalid falahu qasrun fil jannati wadu wanda ya kawo mai kan khalid bin walid wanda komanda musulmi to an bashi aljanna kaga shi ba aljanna zai rabo shi ma wato da shi annabi ne shi ya saboda haka shine sai ki shawo wanda ya kawo mai kan khalid bin walid to za a bashi an bashi aljanna falahu qasrun wato bene za a bashi wanga ne babban gida a cikin aljanna din shi dai an ka zo an kai wannan yaki an ka zo an kashe shi ma to kaga ko ai kaga ba annabi kenan tun daga shi an kashe shi to wannan dai a shi yasa sai ya zama sun ta jaya da alqur'ani amma a ƙarshe dai sun kasa kawo abin da ake so su kawo din an ce su kikiro su su kawo din tunda tunda shi ma manzo Allah balarabe ne kuma abin mamaki shi manzo Allah tunda yake bai taba zuwa makaranta ba tunda yake rayuwa ta bai taba karatu ga kowa ba kuma garin nasu ma na makka ba ba malamai garin su duka to na farko da ya tashi garin makka kuma ba malami garin kuma bai taba zuwa wani gari ba wanda aka cewa zan da can balle ko a cikin gila ya can ya ji wasu malamai suna karatu ya koya gare shi amma kuma gashi ya taho yana faɗin maganganun da ya faɗi an kula ilimin duniya gaba ɗaya kaga in ba annabi bane to a an kai wai waɗannan abubuwan ga abin faru haka to don haka shi yasa sai zan kaga malamai suke cewa ai manzo Allah sallama don Allah ya ƙara tabbatar da buwaya ta da mu'jiza ta shi yasa ya zama shi ko rubutu bai daya ba an ka ce ba na ƙasa bane ba lawan wani na karatu ba na ƙasa bane gare shi ba a ce manzo Allah bai rubutu ba a ai watan yabo ne gare shi saboda ai abin da ake nufi wai shi manzo Allah sallama ya yi karhin su ya tuya ta bata hannu a da tawada wurin koyon rubutu sannan ya karatu ya wuce nan mu ne sai mun wadda kan wuce ya ta bata ta hannu a da tawada da mi da mi wurin koyon rubutu sannan ya karatu shi manzo Allah ya wuce nan shi kan muqami ne sanu quli uka falatan sa Allah ce za mu karanta ma kuma ba kamanci ba kuma inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah ya ce karanta ba alqur'ani saboda inda malaka jibril ya kawo manzo Allah wahayi in yana karanta shi ma sai yana karanta sai manzo Allah ya ce la tuhaddith bihi lisanaka lita'dala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayanahu sai Allah ya ce ai mu za mu tara ba shi cikin zuciya manzo Allah ba sai kawo hadda kanka ba ka karanta ba to kaga shi mukamin shi kenan to gashi amma da ya faɗi magana duk an kula min duniya gaba ɗaya ga lalaban ga su da fasaha da balaga da komi amma gashi an ce su kawo su ma sun kasa din tunda sun ce ba su yadda ba a yi shi kabo shi din kuma ga ilimin ilimin na manzara salma sun wuce duk kalan larabci ka san cikin larabci wa kala kala ne shi ma yanzu misali mu da hausa ma akwai bambanci yayi sai ka ji hausar sakwatawa daban ta kanawa daban kuma za ka samu mu wani tsakiya da azan farawar bita ta dan bambanta ita ba ta sakwata ba ita ba ta kanawa da ɗaya ba kuma ko haka za ka isko dai ana san bambanci kuma sai ka isko wani bangaren ma wasu ba su san waɗansu kalmomin na wasu ba na hausa ba da an kawaɗe ta ma sai sun tambaya miya kalmi da shi ya wata kalma ma sai ta baka da miya to shi ma cikin larabci haka ne yake bangare bangare su wannan laraba ɗin akwai wani bangare wanda larabcin su ma ya bambanta da wani wancan to kuma shi manzo Allah sallama a lokacin duk kalan laraban da sun fito inda yake da sun zaka irin kalan larabcin nasu da shi zai magana da su kuma sai ya juya malmakin su waɗanda mutanen makka su mutanen makka sun san ga irin kalan larabcin da gare su amma sai su ji manzo Allah canza sai an gama da su rika tambaye manzo Allah wai mi an kace sannan ya ba su labarin abubuwan da an ka an ka faɗi da sauran yarurruka duk daban-daban ma wani kala wani lokaci zaka ga akwai wani babi Imam Al-Qadi ya cikin shi wanda ya kawo wanda ya dan tattaro waɗansu kaɗan daga cikin waɗannan abubuwan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maganganu da wasu yare waɗanda ba su laraba maka bauta ba ce din ba to kaga wannan dai ya isa ya tabbatar da cewa lalle tabbas manzo Allah annabin Allah ne Allah ne madaukin sarki shi ya aiko shi domin inda ba shi Allah ya aiko shi ba to ba yanda za a yi wanda bai taba karatu ga kowa ba amma kuma a ce ya zo ya tara wadannan ilimin haka ya kawo alqur'anin nan ya gagare duniya gaba ɗaya a ce dai za a kawo qur'ani wanda ya kunshi ilimi da gwaninta da abubuwa to ba za a iya kawo shi ba to shine a baliftarahu kenan sannan kuma suna cewa a sai kuma Allah ce watan don kai gargadi ga mutanen da ba a taba aiko musu wani annabi ba wato shine saboda su mutanen makka tun da aka yi annaba gaba ɗaya ba a taba aiko annabi garin makka ba duk ba a yi annabi ko so guda ba garin ba sai manzo Allah shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam da haka duk sauran annaba da an kai can irin su annabi Ibrahim da shi da sauran su a ci gaba ɗaya duka wajen jikin ƙasar Sham ne ya kan ga wajen jikin Misra su annabi Musa kenan da sauran dai wurare daban-daban amma Makka dai ba a taɓa yin annabi wurin ba duka shi yasa kaji ya ce litun zila qauman don kawo mutane gargadi waɗanda ma a tafi min nazirin min qablika wani mai gargadi gaba ne ka bai taɓa so musu ba la Allahu ya tabi domin su shirya don haka shi yasa su kuma sai abai zama bako gare su su sun saba da bauta gumaka suna da gunki ɗaiɗaiɗai guda 360 dun nan inda ka'aba kasa ita ka'aba da ma ɗakin tsohon ɗaki ne kamar da Allah ke faɗa cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata ɗakin da anka fara yi duniya gaba ɗaya shine wannan ɗakin na ka'aba ɗin shi anka fara ginawa mala'iku suka gina shi anan bayan ƙasa kamin su annabi adamu su yi wani gini to ka'aba ita anka fara ginawa sannan sannan anka ruwan dufa ne kuma sai anka ɗauke ta sannan daga baya sai Allah ya ba annabi Ibrahim umarni shi kuma da shi da ɗan annabi Ismailu sun kasa gina ta to dai har da zuwa da yanzu misali to don haka sai zan a nan Ka'aba din tana da girma ko can ga tarihin su saboda da garin shi na maka duk daji ne wurin gaba ɗaya annabi Ismailu din shine da annabi da annabi Ibrahim ya kawo shi ne da shi da mahaifiya ta su asulin dalilin ma ai garin na maka daji ne a wurin gaba ɗaya sai dai kawai kohon shi ɗakin na Ka'aba din to zaman su nan ne har garin ya zama gari shi yasa shi annabi Isma'il kusan mutanen Makka kamar duk daga cikin zuri'a ta ne dan shi maka ne manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin watan zuri'a shi annabi Isma'il ne dan dan dan annabi Ibrahim ne to lokacin a nan Ka'aba din nan suka sun da suna daraja gare su lokacin jahiliya Ka'aba girma gare su na girma mata to nan sun ka kawo gumakan nasu 360 kowa ko shi kabila da nasu gunki to shine don na ahira kwata ta bautar tasu to sannan sai gashi Allah ya kuma zalla ce to ya kira su waɗannan gumakan nan lalle ba su ne allola ba ba su za a bauta ba ba kaga akwai rigima dan a ce da mutane ba su taba sanin abu ba yau ka zo musu da wannan abu ba ko kuma kai ba su kallon ka da wani girma saboda suna ɗauka wai kai talaka ne kai maraya ne kai ba wani abin gaba ne kai su su an manya tunda ka san dama mafi yawanci abin da yake halaka da mutane kenan sai girman shekaru sai ibi mutum ya girman kai shi bai da tunda da shi abba to shine jasu abu jahil mutanen maka mafi yawancin su wai sun da dai manzo Allah Allah ya koshi su ba za su yi imani ba su har sai sun ga ta kawo sharuɗa nasu na rashin kunya wai sannan za su yarda da cewa manzo Allah Allah ya koshi suka ce abinda suka so kowa cikin su iya kwanta bacci kwana wai kamin su ahi in su ahi ta waye mutum ya hanka da karkashin hilo ne ya ga wasiƙa daga wajen Allah Allah ya rubuta wasiƙa wai daga gare shi Allah zuwa gare ka kaiwa ne ina tabbatar maka lalle ni aiko manzo Allah sallama ka imani shi wai sai ai musu haka na sanar da su imani to haka sun ta yin irin wanda ga sharuɗan dai wanda suke rashin kunya to ƙarshe dai Allah ya aiko to nan ne an kai cirgima saboda su sai suna cewa yanzu aja ala ali hasi ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujabu yanzu duk allolan gaba yanzu duk abasu abota ma Allah guda ɗaya su ganin suka Allah guda ya kaɗan wurin bauta suna 360 misali yau an ce duk asubar da su gaba ɗaya ba Allah guda ɗaya za a bauta ba shi kaɗai sun ka dawo suna cewa to wai shi Allah naka wai nami ne to shi na zinari ne ko na azurfa ne ko ya yake Allah ya ce masu kul ka gaya masu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulid lam yakul lahu ahad to haka dai duka irin waɗannan abubuwan watan suka yi ta gudana wanda manzo Allah sallama ya so ya kira wasu shi yasa aka sha wahala matuƙa da gaske ba su yi imani ba kuma suna azabtar da duk wanda ya imani din za a kama mutane wasu ma har sun yi shahada sanadiyya azabtarwa da aka yi masu don su yi musulunci su kuma saboda karfin imani sun kaƙi barin musulunci sai dai a kashe su to haka abubuwan sun ka faru har aka zo aka fara yin kuma hijira zuwa habasha daga bana an kuma zuwa hijira madina sannan dai har zuwa sadda musulunci da yawa su ko ina da sai gashi musulunci ya game to faɗin duniya baki daya to nan shine Allah yake cewa mun aiko ka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zira qauman don kama haɗin su mutane gargadi wadanda ma a tafin min nazirin wani mai gargadi mai zo musu min kaule ka gabanin kai la'allahu ya hadin don su shirya su gane gaskiya
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذ- أفلا تتذكرون Ah, to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Allahu allazi khalaqa samawati wal arda shi Allah shine wannan wanda ya halicci samai guda bakwai wal arda da kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da duk abin da tsakanin su saman da kasai yayin su ne kuma fi sittata ayyamin a cikin kwanaki guda shidda Allah ya halicci waɗannan samai guda bakwai da kasai guda bakwai da duk abin da a cikin su kaga an ga ce abin da tsakanin su duk halitta gaba ɗaya tun daga mutane da dabbobi da aljanu da mala'iku da itatuwa da duwatsuna duk halitta gaba ɗaya kaka sun shiga ciki cewa tun da duk tsakanin sama da ƙasa ne muke tun da zuwa misali muna bisa gaba ƙasa zane muna tsakiyar sama da ƙasa muke mala'iku da sama su ma haka suke tsakiyar ne suke to Allah ya ce duk shi ya ce su kuma cikin kwana bakwai aka ce awwaluha al-ahad farko ranar lahadi an ka fara yin halitta din aka kare karshe ranar juma'a to saboda haka shi yasa malamai suka ce to Allah ya halicce su ne a cikin waɗannan kwanakin guda shida sun bastawa alal arshi sannan ubangiji madaukin sarki ya daidaita kana arshi istiwa'un yaliqu bihi daidaita wadda ta dace da shiya sai kuma Allah ya ce malakum min dunihi haqiqa malakum min dunihi min waliyin ba ku da wani mai taimako wanda ba Allah ba wala shafi'in ko kuma wani mai ceto wanda zai hana ku daga azabar Allah in ba ku yi imani ba afala tatazakkaruna shi wai me yasa ba za ku yi tunani ku gano wannan a cewa Allah madaukakin sarki shine ne ba to malamai suka yi magana cewa to yanzu da aka ce Allah ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida kuma ga ya an ce ga shi ga ayar Qur'an tana cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun to me yasa ba ce kun fayakun din ba ba a ce su zama din ba sun ka zama ba shine malamai suka ce wannan shi Allah ya yi haka nan ne don ya koya mana bi a hankali kan mu rika yin gaugawa in zama ya abubuwa shine kawai manufa ba wani abu ba ai amma in ba da haka ba shi Allah cewa za su zama shi kenan su zama kawai da saman da kasan duk lokaci guda cikin uh, minti guda ya yawa to amma sai an kai kwana shidda don dai watan a samu uh, a koya mana bi a hankali in zama ya lamuran mu wai kan mutum ya rika gaugawa shi yasa wani hadisi ma yake cewa manzo Allah sallama yake cewa al-ajalu min ash-shaytani wa ta'anni min ar-rahman yace dama gaugawa daga shaytan ne da mutum ta ce abu katsan katsan ba wani abin nan ya ce wannan daga shi ne ya ce amma bi a hankali wannan daga wajen Allah ne saboda ka ana sun bi a hankali ga lamurra malamai suna cewa akwai abubuwan da suka keɓan cewa dai wanda suke cewa wanda su kaɗai ne aka son a yi gaugawa gare su ɗin eh ana cewa misali kamar irin a an kai rasuwa to ana buƙatar wanda ya rasu to a yi gaugawa wajen yin jana'iza ce inda aka tabbatar da rasuwa abin da ake buƙatar kenan saboda idan mutumin kirki ne abin da yake ta ƙoƙari shi kai nema har cewa kai a yi maza maza a kai a tayi a kai shi kawai ne saboda ya riga an mai albishi ya ga duk abubuwan da a akwai can ya gana ma a tayi a kai shi ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan an kai rasuwa to a yi gaggawa sai a kai shi wanda ya rasu din nan kaga nan ba a ba a bukatar shi jiki ba zai sai jiki inda ba wannan lalura ne ta gita ta wani uzuri ba haka ba ko kuma watan aka ce mutum yana da ɗaya wacce isa aure to ita ma inda ce isa aure to ita ma mutum ya gaggauta yi aure da ita kai ce kuma shi ta isa aure amma yanzu ba zai mata aure ba kila sai ta kare kaza sai ta yi kaza musamman da inda ta tabbatar tana son aure nan to dole ne a mata aure kada tsaya wani cewa sai wani shawari in dai ta isa yin auren sannan kuma da kuma a bako idan mutum ya bako to an ce shi ma mutum ya maza maza ya kawo mai abinci ka ayyalaci saboda kila ko da za a tafi waƙi na mamaki yana dan shige wata lalura to sai an ce to ai maza a bashi shi ma abinci wanda za ya ci to da haka shi yasa malamai suka ware cewa to da haka waɗanda suna daga cikin wuraren da aka buƙatar yin gaugawa gare su amma sauran abubuwa inda ba waɗannan din ba to ba da buƙatar a yi gaugawa gare su an son abi a hankali ga al'amurra din to shine sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce a bayan haka su masawa alal arshi bangije da ta kan akan al'arshi to dama irin waɗannan ne mun sha karanta irin waɗannan ga ayoyin dai da suka bayyana wurare daban-daban kusan wurare guda bakwai cikin alƙur'ani dai to kuma malamai suna ta magana don fassara guda biyu ne nan ake yi gare su dama fassarar nan guda biyu su ne na farko dai kamar irin nan da ake cewa istiwa'un ya leku bihi daidaita wata dace da Allah shi kenan ba ruwanka ba sai ka ce Allah bisa da shi yake yana canza ne ne ba kaza kaza a'a shi kenan da kai wannan ka zama dan bid'a dai kenan na biyu kuma shine ko ai tawili dama shine maganganun guda biyu ko dai a yi fassara a a a fassara kawai a bashi haka nan ko kuma a yi tawili ma'ana tawili shine sai a yi bayani a ta a yawata a gaggano wai menene abin da an ma'anar to shi istiwa'in nan da ake nufi da shiya cikin maganganun larabawa da ilimin su da komai sai a tabbatar da cewa lalle ga abin da ake nufi da wannan daidaita din to sannan sai a tabbatar to kuma dai mun sha karatu dai mai faɗi ga waɗannan ne a istiwa'in nan ina ganin kila ba sai mun mai tashi bane amma dai a takaice daga cikin irin wannan din abinda malamai suke magana shine suna cewa kalmar istawa din a in za a yi watan bi ma'anarta a larabci suna cewa tana da ma'anoni da yawa tana da ma'anoni na cika abu in abin cika daidai don kamar yadda zaka ji ana cewa a falan ma balaga ashuddahu wastawa atina hukuman wa ilma falan ma balaga ashuddahu wastawa yana magana ga annabi Musa da nake ji yace lokacin da ya girma wastawa sai aka da kalmar wastawa wai ma'ana sai ya cika cika karfi ne ka kalmar istawa ne amma cika ake nufi suka ce kuma sannan kalmar istawa tana zuwa kuma da ma'ana ta a daidaita bisa ga abu misali shine kamar irin da ake cewa wastawat alal judi ana magana ga jirgin annabi nuhu da aka ƙara ruwan tufa na ya sauka bisa ga dutsen na judi sai aka ce wastawat sai jirgin ya daidaita tunan na sauka ne kai tsaye da irin wani dabbobi da Allah ya kishiwa littattawu ala zuhuri hasiba su ma dun na hawa ne wadda da galgal sannan aka ce isa wadda kuma yana da ma'ana ta watan wadda take ta kamar rinjaya haka shi ne ma'ana isa wadda rinjaya ma'anar rinjaya da shi ne sai ya zama watan suka ce lalaba suna da akwai dama ko can kayan da lalci wato sun tabbatar da cewa in ma'ana ta zuwa ta alkur'ani wadda ana so a gano ta to a bi waƙoƙi na larabawa sai a gano wannan ma'ana cikin waƙoƙin nasu ɗin to suna kawo wani baiti suna cewa qadistawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa min mihraqi wato sai ana cewa bishru ya da qadistawa bishrun kaga istawa an kan da kalmar sai ka ce ya daidaita in ka ce daidaita misali ba daidaita ba ce ma'ana abin da ake nufi da shi ya yarin ja alal iraqi ga ƙasar iraqi kaga misali in ka ce a'a hawa ake nufi kamar misali in ka ce ai sai dai a amfani da wannan kalmar nan guda ita dai ta hawa aka nufi Allah bisa da shi ne ke ya hau bisa da shi ya zanne ka bai da shi kamar jiki kenan to abin da zai bawa kaga su wadancan ma'ana to yanzu da sun kace karista bishrun misali kaga ai ba abin da aka nufi in ka ta can iraki sai ka ko can bishrun can bisa iraki ba ko a a wai abin da aka nufi ya ma bai kasa iraki yanzu mallaka ta ce to shi ma al'arshi mallaka ne ta Allah cikin mulkin Allah duk girma al'arshi da matsayi ne to mallaka ce ta Allah shi ma bai karfin Allah ba tunda ka san kursiyu ma da bai girma al'arshi din ba abin da yake shine inda za a dauko da sammai da kasai gaba ɗaya duk a dunkule su wuri guda sai a jiha bisa ga shi wannan kursiyu din bai bai girma al'arshi ba amma abin da manzo Allah ya faɗa cewa to zai zama wanda ka san ka samu wani irin babban daji katon daji haka sai ka samu ka wanda ya raban dala ta ta karfi din tada sai ka jiha cikin wannan dajin ai ba ta da komi to inda tana tare wani abu to da duniya sama da ƙasa suna iya tare wani abu bisa ga shi kursiyu ne kuma bai girma al'ashin ba to kaga shi yasa ake cewa abinda ake nufi wai ubangiji madaukakin sarki ya rinjaya shi ga al'adashi shi kenan rashin mallaka ta ne ba wai ana nufin yana can bisa gare shi ba sai malamai suke cewa saboda haka dan ka ce za a yi wannan a dunkule Allah mai da shi wani gefe guda to wannan ba zai dace ba shi Allah ba a kibance shi da wuri ba a kibance shi iyaka dai abinda annan ya ci ya da ga rashin to ka bar shi na ba tawili hakan ne shike ne istiwa ilu bi kawai kaucewa ka ba sai ka tsaya cewa ai can bisa yake zanne ba yana kaza yana kaza ba a baro ka da wannan in kuma tawili za a to ai tawili don gaba ɗaya babu wata fassara ta uku in ba gaba guda biyu gaba ko dai tawilin ko kuma ayi watan tafawidi din sannan ƙarshe shine sai suna cewa to shine dalilin cewa Allah yana bisa shi can bisa yake zanne shi kullu to da ƙarshe sa zaka ga da yake an kewaya an kewaya mafi yawanci ba a samu wata hujja mai kwari kan wannan bangaren sai a dawo mai risala sai ka ji an ce ai cikin risala ɗan kadiba ya ce wa annahu fawqa arshi hil majidu bi zatihi to kuma malamai suka ce to amma yanzu inda matsala take shine shi dai malamin risala ba annabi bane an sani amma dai mutumin kirki ne lalle mutumin kirki ne amma kuma yana kuskure saboda haka nan kuskure ne saboda cewa Allah yana bisa al'arshi bi zatihi an ka ce babu hadisin da annabi ya faɗa duk hadisan duniya gaba ɗaya kaka ba inda annabi ya ce Allah ne bisa al'arshi da zatihi kaga an samu kuskure kenan ko tun da ba an faɗi magana kuma ka san ga kaida wanda ka ce haka nan shi ka cewa duk abin da za a faɗi sai in yayi daidai da hadisi to magana ba sai daidai da hadisi din ba kaga ashe dole a ji take nan wasu malaman kuma sun kace ma dasi ne an kai mashi ba shi ne ya faɗi wannan kalma ba shi mai risala ba sa mai isa ne an kai dan a san dasi akwai dasi malamai ana masu haka na kwarai da gaske abinda malami bai rubuta ba ya saya ga littafi ne ba sai dai kuma a kago shi a rubuta ne akwai littafai da dama kwarai da gaske wanda an shayi tun malaman da suna gabata hannanan baya bayan to da haka shi yasa dai sai su ta nuna cewa da haka wai Allah bisa yake shi yasa kaga koda ruwan sama da aka yi shi yasa haka ana ruwa daga bisa wadan Allah yana sama din ne shi ma ba haka bane ba saboda inda don Allah yana sama ne an kai shi kaga da sai mu ce kaga to yanzu an kai ruwan daga sama mu kuma nan ne sai a ce gona a yi shirka cikin ƙasa kuma sai ta hito da cikin ƙasa ɗin to kaga wane ne wanda ya kaɗe take nan yanzu dan Allah ya kaɗe ta cikin ƙasa sai a ce Allah ya ƙasa yake kaga bai zama hujja cewa don an saukar da ruwa daga sama ai ko Allah yana sama ne to wanda aka saukar da ruwa sama kuma cikin ƙasa ana shirka kuma ta hito shikenan saboda haka dai duka dai wannan ne malamai suna magana cewa to ba a kibance Allah shi zaka ga duk malamai nan da fiqh duka haka suka nan bayani ko irin mai kudubi ke cewa jalla an tafsili wa tashbihi wa an makanin yastur fihi fi azalin lam yahu zaman yace shi Allah ya girma ya daukaka bisa ga kibance shi da wuri don an kace a kibance Allah da wuri to an ce ma Allah yana da bukata kenan kuma gashi kuma Allah bai da bukata komai mawadaci ne shi bai da bukata wani abu to da kace sama yake to ka ba shi bukata na wurin zama kenan to shi ko Allah ba ya da bukata komai ya hikare komai da komai to saboda haka dai aka ce shi al'ashin nan dai watan alƙibla ce dai ta sama alƙibla ce ta addu'a kawai kamar da ka sanin munan ƙasa akwai alƙibla da Allah ya ba mu ta sallah in za ka yi sallah ka gani ai ka'aba za ka kusanta to Allah a cikin wallahi saboda zuciya suka yi kuma ai kana ganin ko addu'a za ka ai daga nan kai sama inda Allah ba bisa yake ba za a yi ka daga nan zuwa bisa kaga shi ba haka nan bane to yanzu da muka yi sallah ana kallon ka'aba sai a ce Allah ne ya cikin ta kaga ba haka nan bane can alƙibla ce ta addu'a sama kurum nan kuma ga alƙiwar sallah nan gare mu ƙasa kuma nan mahabbatul lahi aka ce wa ku a gani kuma suwarin zaka ji Allah na cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku halitta ta duk inda kuke wannan kuma wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna Allah yake cewa mara lafiya da bai da lafiya mun hi ku kusa da shi ya amma ba ku ganin mu ne inji Allah wannan gaske yace wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu min hablil warid Allah ya ce mun fi mutum kusa bisa ga jijiyar waya kuma gashi duk ƙasa ne yake misali to da haka dai Allah maɗauki sarki ba a keɓance shi a ce ƙasa yake ko a ce sama yake Allah ya wuce nan iyaka dai kawai ka bashi nan yana tare da halitta ta duk inda take wanga na karatu ne mai yawa awa ma guda ba ka ɗauka ce wallahi in za mu tsaya a ta yi bayani ne saboda haka sai dai a ɗan takaice shi ne saboda lokaci kuma ina cin dukkan lokaci ya zama kwana nan muna fatan inda muka daidai Allah karɓa mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya karba mana muna roƙon Allah duk alkhairin da a cikin wannan wata Allah tabbata mana Allah ya bamu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayan da yake bata a cikin wannan wata alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah yayi mana wannan musiba da muke cikin ta wannan hali zujuna take cikin wannan fatan Allah shi yayi mana baki daya waɗanda suka rasu da waɗanda an musulmi a ciki muna fatan Allah ya gafarta musu mu kuma sauran dukkanin waɗanda abun bai kama mu muna fatan Allah ya kare mu ya kiyaye mu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منثورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم اجعلنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك اليسر والما افات في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين